السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha biyu ko haka ne sha biyu ga watan zulkada hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ban ji ba wanda insha Allah ta'ala yi daidai da talatin ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da shida in ya inganta wanda sai ce ana tsaron mu daga cikin wannan masallaci na cece tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna usulus sunna na imam ahalus sunnati wal jama'a wanda tashin karatun namu shine tauhidi addinin annabawa ina roƙo Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai Allah subhanahu wata'ala ya sa karatuttukan su zama na salaci mu duniya da lahira baki daya Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana zuciyoyinmu daga muna hici da riya da abin da ya shafi lamana addini muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin shi sannan kuma ya tsare mu da duk sharar abin da ya halitta wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na takwas ko a cikin wannan littafi mai tarin albarka darasi na tara ko iko Allah shi ne darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai tara albarka wanda wancan karatu mun tsaya an ce karatun da aka yi kusan an yi shi an dai kara maimaita shi ne mun tsaya inda malam yake cewa usulus sunnati ingana ai abinda ake ce ma addini a wurinmu mu kenan masu bin tafarki na ahli sunna wal jama'a malam yace at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ruko da abin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke a kan shi shi ne riko da abin da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke a kai wal iqtida'u bihim da kuma koyi da su wa tarkul bid'i da kuma barin bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dalala sabida dukkanin bid'a gaba ɗayanta batace wa tarkul husumat da kuma barin jayayya wal julusi ma ashabil ahwa da kuma in zama tare da masu sarai yan bid'a wa tarkul mira'i wal jidal wal husumat fi din da kuma barin jayayya da ƴan ha a cikin wannan addini namu muna fahimta ko wannan shine addini a wurin mu ahlus sunnati wal jamaa muna fahimta saboda sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna da garanti Allah ya yarda da su kuma ya ce in dai muna son imani to ni ne ne ni koyi da su wanda mun yi bayani ka abin da ya shafi bida a wancan karatun da kuma abin da ya shafi musamman jayayya da ƙuri a cikin lamarin a cikin lamarin addini babu shakka wannan suna daga cikin fituntunu manya-manya wanda suke tashi a irin wannan lokutan namu magabata sun kasance ba su sa abu sai inda ya dace shi ne ba su zamnawa su tattauna da ke tattaunawa ta addini sai in akwai maslaha mene ne maslaha sai in ana kallon wani in an tattauna da shi mai neman ya fahimta ne muna fahimta ai kuna jin karatun da mara ilyas ya yi na tarihin kahuwar sunna a damagaram yake lokacin da shekara biyu da ya zo ya yi ya zama tare da Malam Ahmadu ko yace amma tattaunawa ayi ta sama sama yace saboda abin da yasa aka kwatanta mu shi Malam Rabi Dora shi Malam Ahmadu mutum ne wai a lokacin mutum ne wanda yake neman shiriya kun gane Allah sa ku gane Hausa wai a lokacin mutum ne wanda yake neman shiriya shi yasa har malam in ya zamana da shi kuma aka yi tattaunawa tsani ta ilimi mun gani wanda daga bayan malam Ilyas in yake kuma suka sake zuwa suka yi suka sada shi jira to ashe kun ga yana daga cikin tarihin magabatan mu shine ba su tattaunawa da wani wanda yake wata da'awa ta bata sai wanda ake kyautata ma zaton cewa gaskiya yake nema muna fahimta amma ba ka zuwa ka tattauna da mutum shi gure shi ya nuna shi mai ilimi ne kun gane to kaga wannan babu ko kuma kai yanzu so kake ka tattauna da wani dan bidan ka nuna mishi a kai mai ilimi ne to me yayi ba in ka nuna mai kai mai ilimi ne bai amshi gaskiya ba kaga babu riba muna fahimta ko ana kallon me za a samu na amfani magabata sun kasance za su tattaunawa da junansu a tashi daga tattaunawa sai ka ji kowa na shawa na kaji da gaskiya wa na kaji da gaskiya wa na saboda ni su duka gaskiya suka nufa to wanda ya riga yanke shawara kamar yadda wancan sato muka ba da musallai ko to wanda ya riga yanke shawara cewa shi yanzu ga abin da ya kama kamar musulun da ke cewa salatul fati ya fi salata annabi biyu ka gane ko to ka ga wannan ya san salatul fati kuma ya san salatul manzo Allah kuma yana maganan ne yana cewa shi abin shi har cikin sallar shi zai karanta salatul fati ba salatul ibrahimiya ba mun gane yanzu wannan in kace ka wace irin tattaunawa za so kake ka nuna mai talatin talata annabi ya talatin fa ya talatin fatin ne me za ka nuna mishi ya san wancan salatin na manzon Allah ne haka ne kuma haka ran bane ba ya san wannan wani salati ne wanda aka samu ta yijin kwana amma sai ya zabi yijin kwana ya bar wanda manzon Allah ya karantar ido da ido to kaga wannan alal akalla abin da zaka mai kawai kai fatan Allah ya shirya shi ko kuma in ka tsoratar da mutane kan sharin da yake yadawa amma magana ka zo ka zama da shi ni za ka ce mishi mun gane ko haka akwai abubuwa kuma wanda ba su kai a zo a ce a tattauna kansu ba har a zo ana nema a yi kaza a yi kaza almuhim dai duk abin da za mu yi zama muna yi ne don neman yarda Allah to duk abin da ka sa neman yarda Allah kuma za ka ga wannan abubuwan su yi karamci kai ba so ba kake a ga kai mai ilimi ne kun gane kamar da yanzu kun ga ai man yawanci tattaunawa ma ana san a zo a tattauna da kai a ji ina ne kake da matsala kun gane sai a zo a ce abinda ma bai san kaza ba abinda ma bai san kaza ba amma kaga farko ne aka tafi tattaunawa kan shi wani abu ne kuma tattaunawa ana nema a fahimtar da kai yanzu sai aka shigo kuma da ni da cin mutunci ciki babu shakka wannan ba tsarin magabata bane ba muna fahimta wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisi da ya zo cikin sunan ibn majah haka Imam Bukhari ya rawaito shi cikin littafin shi Khalqu Af'al Ibad da sauran ma magabata Annan Muhammad sallallahu alaihi rana ya hito ya sarda sahabbai sai bi suna jayayya kan wani aya wanda yake magana abin da ya shafi kaddara muna fahimta ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya baci sai yake ce musu yanzu littafin Allah kuke gwara kan shi a buga wannan aya da wannan aya a hada wannan da wannan a hada wannan da wannan sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kusani wannan shine abin da ya halakar da wanda suka gabace shi alqur'ani gabaki ɗayan shi gaskiya shi abin da ka karanta kaga ka gane ko ka tsaya nan wanda baka gane ba fa ka je ka maida shi wurin wanda yake tunanin kun gane in shi ma bayani ka gane kai akwai abin da sai yake imani misali Allah ya ce inna masul isa inna masul isa inda Allah كمثل آدم كو خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون to kai yanzu sai in ka zo wani irin misali ne za ka yi ka nuna yadda Allah ya halitta annabi Isa da yadda Allah ya halitta annabi Adam akwai misalin da za ka yi sai dai ka yi sai dai ka yi imani kamar yadda yake huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab ko yake wa ukharu mutashabihat أما الذين في قلوبهم زيغ بسكه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ko yaran ka dauko ayoyi wanda ke da kai to wannan aya ta ce kaza wannan ba shiriyar manzon Allah bace ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma sai Allah subhanahu wataala yake amman bayin shi na kwarewa ittiba al-fitnati wa ittiba ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa sayyi wa rasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina mun gane sun imani suka ce duka daga wurin ubangijin su yake za ka iya zawa kai karatunka dan bid'an ne ya fi ka karatu mun gane yanzu sai ka zuwa ka tattauna da shi kan wata matsala in baka san tattauna ba sai ya shiga da kai wani lungu ka gane yanzu an zo misali ana magana kan sharbi da ake ja addini ne ko ba addini bane ba yanzu sai yanzu shi yana son ya ce ce to yanzu mu zo mu harama tattaunawa menene me ake nau karkasuwar bid'a ta haka su kashi kashi akwai bid'a hasana akwai sayya haka me ta kama karkasuwar ta misali sai yazo shigan ma wasu gonan da ke ce to kaga wannan a ka'ida na larabci in yazo yana nufin misali to kai kuma karatun ka bai kai can ba abinda ka sani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tasbihi da hannu kun gane to yanzu in gaban jahilai ne fa sai ake kai la haula kai yadda shehin take bayani ilimi ko daga nan ba ya bugar da kan wasu jahilai ba ko kuma haka nan bane ba saboda su ba su san waye manzon Allah ba shi wanda mutu waye manzon Allah ya ce shi kuma wancan wani kwatance kwatance ne yake sai muna fahimta to shi yasa magabata ba su san ka zauna da ɗan bid'a ma gaban gama garin mutane a'a in ya kama sai an zamna ku zo ku zamna daga kai sai shi dan mutanen da ka tara gaban ka in yace ku zo ku tattauna zai kokari ya tilla wata shubha kaga in kai ka wadatu da shubha ake wannan kenan ya wadatu da shubha ha bai wadatu ba sannan ka kalli tattaunawa yanzu zaka ga an tashi ne kowa ya tsaya kan wanda yake yi ko kuma haka nan bane ba sai a zo a tattauna tsakanin 'yan ɗarika tijaniya da 'yan ɗarika ƙadiriya sai a waƙe kowa dai yana nan kai malam mutane ba su san gaskiya ka san da tijaniya da ƙadiriya suna kawo su da junansu ma kwanai da gaske eh ko nan ku kusa ka yi ka sauri karatu a ba a eh wai yanzu a dama ai shi ke da to haka ne muna fahimta ko kenan musamman ire-ire na ƙananan-ƙananan ustazan nan mu kiyaye irin jayayya kan addini inda babu wani maslaha wanda take son ka kwatanta ma za ka iya tambaya da kai sai shi mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ya datar da mu baki daya kuma ya tsare mu da duk wannan sharrin shedan ne da da hayaniya da ake son mutane mutane su shiga mu su shiga su shiga cikin ta saboda mutane duk sun sauka daga saman kan daga saman kan abinda sahabban annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke suke akai shi yasa eh ɗaya daga cikin magabata yake cewa shi bai yarda bai zai zamna inda ɗan bid'a yake ko yake wani karatun shi ko yake wani hayaniyar shi sai ake tambaye shi limaza me yasa sai ce inna qalbi laysa biyadi yace zuciya ta ba a hannuna ba take yace aksha an yaqdifa fi qalbi fitna ina tsoron ya salla wata shubha ko ya salla wata fitina a cikin zuciyata yake ta fala asfati wanda kuma in ya salla fitinan nan ba ni da iko bai da ikon ni bai da ikon ya kawar da wannan fitina yanzu misali ire ire na wanda karatun su bai taka kara ya karya ba shi dan bid'a zai ce to kai ana zuwa an can sun ce Allah yana ko ina ko to Allah nan ya ce ma ya kunu min najwa salatatun illa huwa rabi'un ko ba haka nan bane ba to yanzu wannan yau kaji Allah yake duk in duk inda wasu mutane suke guda uku to shi Allah shi ne na hudun su sai ce ai kaga wannan ma ayar Qur'ani haka to kai ya da shi a to amma in karatun ka yani na sai ku tattauna da shi tattauna ta ilimi ka fahimtar da shi ko cewa manzon Allah ya san yadda ya kama wasu shigohi kamar almuhim ban san abu da irin wannan kohohin daga wa'anda ba su dan nitsa cikin karatu ba saboda mahi yawanci ana tashi baran baran wasu ma su koma da zage zage Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu kamar yadda muka ce babu laifi da mu'amala da dan bid'a mu'amalar da ta hada ku ta kasuwanci ce ko ta aiki ce ko dan uwanka ne na jini za ku yi mu'amala muna fahimta amma abin da ya shafi addini wa lakum dinukum waliyyi muna fahimta ko eh babu sassauci kan wannan lamarin an zo inda ba a wasa kana da wani wani abokin wasa dan bid'a ya rinka ce ma kai ne je ne kaza kai da gima ka ce a a a kiyaye ko ba ka nan bane ba ba ke yi jiya ba wurin wajen makaho ba ne ba in kai addini a wurinka akwai wasa cikin nuna mu ba na wasa ba ne don wannan neman da kake gani ba nishaɗi ba ne ba kawai a'a umarni ne na manzon Allah muka bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wandan da kaga mun dage haka a'a ba fa kawai a'a mu muna koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka ga ni auriya manzon Allah ba abun wasa bane ba in wasan mu za mu yi wasa amma ban da wasa da addini oh to amma su kuma an can dan kaja su ai sai ka ja su ko ko ba ka bane ba a wancan da gudu sai ka ja su mana ai an gane ko suwa ne ne ko ba su ji malamar karan fa yake wani ɗan siyasa ne ce mishi malam wai ki ka san mu ɗan siyasa ko ina taɓa miki ya ce wai wurin wazifa suka ji ya rike cargi ya ce yanzu ana wazifa sai ya taɓa wanda kusan shi ya ce wai an ce wannan yanzu na abubakar da umar kula fa ala shi don suna nan sannan shi wuce jari da shawar ya ce suna ce ce in haka da sai ce ɗan ya muji ba ku gane wani to ba an ci akwai akwai mutane to a ja kyalla a gari suna nan suka koko ba su nan kaga wannan aikowa ya san ƙarya ce kyallan da ana yi ma iska ke iya zama ya ɗauke kyallan da ake watanni ba a wanke ba ko kuma haka nan bane ba ya ce ko kuma har in ya tabbata da gaske ne ku yanzu kun girman manzo Allah ko ko kun girmama shehunan nan naku ku zauna saman kan suna masu numfashi shi ku shi hada mai wani tsalle ko ba haka nan bare ba akwai girmama a cikin wannan wai ban da tuwan can da ya mun san sahabban nan ba ba zuwa ba suke balle manzo Allah ƙarya ce su wa'ancan da ake cewa suna zuwa akwai girmama a cikin wannan ai kaga babu girmamawa Allah ya dasar da mu sai Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa eh wa sunnati indana ko gan sai na mana yake cewa wa sunnatu indana hallau abinda ake ce ma addini a wurin mu musa ba annan mu eh mu masu bin tafarkin sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine bin asar na annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu za mu bayanin asari yake cewa wa sunnatu tufassiru alqur'ana kuma mu a wurin mu hadisan annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam suna fassara alqur'ani wa hiya dalailul qur'an ai su ne ma suke nuna abinda alqur'ani yake nufi wa laysa fi sunnati qiyasun ai babu a cikin ai sunna a cikin wannan addinin namu babu qiyasi zamu zamu ne ake cewa qiyasi anan ba wancan mu shine ka zo ka dauko wani abu ka gwada shi da hankalinka ka kora abin da ke da kwai nasi akan shi ka kora asali kenan sai ke ta wala tudrab lahal amsalu sannan mu sunna a wurin mu ba a buga mata misali Allah ya ce yawma yukshafu an saqin ko ranar da Allah zai yayi kabri shi haka ne to mu ba ruwanmu da ya ƙwabirin Allah ce amma mun yi imani yana da. Mun gane ba abu ga misali da ya saka mishi da shay'un falatar rubulin lahi to mu shi ne addini wurin mun gane ba wani shigo ha can kaza a a lauka na kaza can laulau daga can hau ta jahannama Allah ya tsare mu yake cewa kuma wala tudraku bil uquli sannan ba a sa hankali gaban sunna ba a cewa ga aya ba a cewa ga hadisi ka kawo hankalinka ka sa me amman dai a'a inna ma kana qawlan min izadu ila allahi wa rasulihi ya kun baina ba ayya qulu ma da samina wa afana mun gani wani sahabi yace kai wallahi da manzon Allah zai ce mu tahi mu kashe kawunan mu za mu tahi mu kashe dan mun san ba shi bane yace Allah ne yace to a ina yin tukwanin hawa ko? ha? to ba a kawo hankali Allah ji kan mara albani ce kaga duk wani dan boko musamman wanda suke karatun likitanci musamman wanda suke karatun shari'a musamman wanda suke wasu karance-karance irin na zamanin nan ko yace mafi yawancinsu mafi yawancinsu yace wallahi suna ƙaryata wanda ba su ƙaryata ba su ne suke samun shakka a cikin zuciyarsu dangance da wasu nasoshi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane yanzu yace ka zo ka ce wa dan boko ka kama habbatu sauda ka karanto mai hadisin da manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam ko sai ce na sai ce play with muna jin kunya juna kenan in to fa ke mu ba ta mai juna rai wannan ko sai ce nan wannan abubuwa ne wanda suke kawai sai dai mu dai ce to uwa ka ce dai mu dai ba sunan manzo Allah ba mun gane kamar suna sa hankalin su ne a gaban nasi kadiba mutunan da yazo ce ya rasulullahi cikin dan uwa na na ciwo ne annabi yake a ba shi gumuwa ko a ya ƙara zawa ya ce ne a ba yace cikin da yake ne ƙarshe ne da ya zo mai annabi ya ce mishi Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka ya yi ne ya yi ƙarya wannan ke nuna kenan wahayi ne na Allah zumuwa ita ce maganin ciwon ciki ko to kai waya koya masa rashin likitanci mutum ɗan uwanka to wanda wanda ya halicci mutum ne yake bayanin mutum mai abin ne yake bayana abin shi kai me naka ko ba haka nan bane ba bai san in kuna gane da muke cewa ba ha to amma hatta ma wasu musulmin za ka samu ta haka ne ka karanto hadisi ga yadda manzo Allah ya ce kaza sai kawo hankalin shi ce to ke ka san a betla technology Allahu akbar technology kullun rezubelan ta ake haka ne kullun mizagira ake ma technology haka ne kuma haka nan bane ba tun da kake ka taɓa yin aimo an zo an ce to wannan wa'ayin yanzu dai tunda mun gano annan Muhammad sallam bai duniya wannan hadisi yanzu ya kamata a haɗa bar aiki da shi ka taɓa ji har abada ba maganar manzo Allah wanda ta ci karo da wannan zamani kuma har ƙarshen duniya ba a samu maganar manzo Allah ingantatta wanda za ta cin karo da wani ƙaramin bincike da mutane suke masu cin tosi tashi su kwana. Ko ba haka bane ba. Ƙwarai da gaske. Yanzu da kan sosiya da zuwa tana magani. sai ka ga likita in yayi yayi ya kasa sai ce a je a yi gida me kake nufi mene ne na gida a waye ga ma addini su a wurin su man yawanci wannan su ta addini da yanzu ce na gida a je a tsada boka da yan bori ba ko kuma gargajiya ko ba haka nan bane ba dan mahi yawanci bisuma ya zaba cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin likitanci Allah masul Usaimin cikin shafin da ya mayadu salihin da ya zo kan hadisin da yake bayanin majina da mai ce masassara huci ne na hutar jahannama ko majina kuma zigaji ne na hutar jahannama sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce fa abudu hadil ma'ul bari ku maganin su da ruwan sanyi ko sai yace kul na shiru aiki baka da dama ka ce a'a nan ka ɗauki imani kawai za ka yi. Mun gani, duk inda ka ga masassara ba a ce masu yi wannan takubo da kuka yi kare ba ita ba masassara dai in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko kowa bai imani ba mu imani. Kuci ne na hutar jahannama can ya rage naka in kana so ba shiyarsu ba ka zama ma kai ne shiyarsu in. babu ruwanmu mu ta manzo Allah ta ishe sallallahu alaihi wa sallam dan me yasa kaga uwayen da in yaro na masassara sai kaga ana mai wanka tun da filin sahiya ko kaga har yanzu da kansu likitocin sai kaga an zo yaro na masassara a ce a ji ko abu a yi ni a wannan karatun mu ne ba na ku bane suna ta karantar da wannan a da gaske to almuhim da yan uwa ba a tsora hankali akan nasi mun gane Allah ya samu dace sai ku ci awalin ahawa ko kuma san rai to kaga babbar cuta nan san rai shi da kanshi ya yarda manzo Allah bai yi maulidi ba amma ya yi ke kuma yana yi kuma har yake kirkira kare cewa wai in ka ci abincin maulidi Allah ya gafarta maka abincin maulidi ba in ka ci Allah ya gafarta muka. Allah ya fara yi a uzu billahi. Ta ga duka wannan ƙayayyaki ne, kai da kanka ta ya zama za Allah bai riƙe carbi ba ko? Kana riƙewa mi, kawai sanar kai ne kake jiha. Shi dai manzo Allah da hannu yi, sallallahu alaihi wa sallam. Kai da kanka ka yarda manzon Allah ya kama hannu cikin sallah mi yasa kai baka kamawa tsakaninka da Allah. Bai kamata a bi shi bane ba ko ko kai kana kallon kama hannun na canza ne. ban ji ba kwarai da gaske kai da kanka kayar na manzo Allah cikin siffar shi akwai gemu ko me yasa kake aske naka a sarrai to Allah shi ne da mu sai yace to mu duka babu wannan a wurin mu ni ne da wurin yace inna ma huwa al-ittiba'u mu kawai bi a ci mun gane kuna sanar da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata a wurin wata mata da cewa an ba ta sako su je su amshi an ba ta wani sirri ta je ta kai ma mutanen Makka da suka tarbe ta Ali yace ke ki ba mu takarda ki ba mu ka tace ita wani sako yace ke tun da dai manzon Allah yace akwai wallahi akwai kuma cikin kawo sun imani to duk an gama binciken babu kun san ina ta saka a cikin gashin kanta to amma su sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai ne sai ka ce to tun da dai an jeji ba ba a gani ba bari mu je mu ce ba a gani ba koko to manzo Allah yake akwai wani dan tsaka yake babu a ƙarya ce a abada manzo Allah yake akwai kuma sai kai kawo sun imani to mu ma yanzu kawai mafi yawancin mu shakka ce ke da ko cikin zuciyoyinmu da rishin kaddara manzon Allah wa ma qadarullah wa rasulihi haka kadari ba a girmama Allah ba ba a girmama manzon shi ba irin yadda ya dace a girmama muna neman mai yawanci mun muna neman gamsar da mutane ko kuma mu ko kuma yarda mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to yan uwa wannan shine gabar da zamu tashi muna fahimta ko kenan kun ga malam yake cewa wa sunnatu indana asaru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai sunna a wurinmu shi ne asa na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wancan karatun namu mun yi bayanin me ake ce ma asa in an ce asa ana nihin aqwal a maganganu na annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu alaihi salatu wa salam kenan maganganun annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ayyukan shi ko kuma wasu ayyuka da aka yi gaban shi ya tabbatar wannan abubuwan ko su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mini bi muna ji su ne kaɗai Allah ce mai riko da ni abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi muna fahimta ko shi yasa Allah ce in tudi'uhu in dai kun bi shi shiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ta hasadu babu shakka ku yi shiriya wa Allah wa rasul muna fahimta ko to anan in an ce asar ana nihin kamar sunna a wurin malaman hadisi wanda suna tattaunawa kan cewa ita sunna nan tana da mataki alal akalla guda uku na alaƙa da alƙur'ani suka ce na farko an ta'ati mu'akkada tana zuwa tana tabbatar da ni da wasu abubuwa wanda alqur'ani ya tabbatar da su misali kaga alqur'ani ya zo da hajji ko alqur'ani ya zo da zakka alqur'ani ya zo da sallah ko to haka kuma sai aka samu hadisin ibn umar ko yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce bunyal islam ala khamsin ko kaga wannan ayoyi sun zo ko kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali Allah sai yace wa aqimus salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'ina Allah yace ayi sallah annabi yace dunal islam ala khamsi shahadatu Allah ilaha illa sai yace ni wa tuqimus sala wa tu'tu zakata ko sai yace wata wa sawm ramadan ko to kuma Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ko sannan kuma Allah ya ce wallahi ala nasi hajjul bait man istata ilayhi sabila ko lokacin zuwa haji yayi duk wanda ke da kuɗi ya zama dole ya tsaya haji eh akai ayi haji Allah ya ce wa man kafara amma in kai ki zuwa fa fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin shi Allah ya wadatu ba sai ka je ba ma in ma ka yi ya kafata tunda dai kana da kuɗi kana da hali kana da lafiya ka ki zuwa ko ko ya rage naka muna fahimta ko sannan da wani abu da wasu daga cikin mutane suke wai mutum yana da hali na zuwa aikin hali sai ce to yanzu bari zai haram baban shi ko mamman shi tunda sun mutu ko kuma sun tsufa a yanzu kai kai ne take farilla gare ka yanzu kamar samarin nan sai mutum ya ce to shi yanzu yana da halin rago don haka zai yi ma baban shi ko mamman shi kai ba a mun gane ba in kana da hali sai ka kara da nasu mun gane in ba ka da hali fa to yanzu kai ne abin ya dora a kanka bai dora a kansu ba saboda ni su ba su da hali la yukallifu Allahu nafsan mun gane ko ita layyahu ba dole in kai ba sai ka sa naman gaba kaci kawai ka yanka ni da sunan Allah da niyyar wannan ibada ce kai Allah ya karba daga gare ka kawai in kana son namun din da kake so ka kai shi inda dai Allah ya halitta to ka gani ko banda kasuwa kuma ko lokacin na ake wani wai wani nama ne shek ya haya ma ne a shiga na wani da shi ma wata rana ake mun wai wani nama ne cin shi halaki ne amma sai da shi haramun ne ko to Allah ya faɗulo ta mu lokacin tana ɗan kusa na ce ba malam naman ne ne ba amma da ka tsaya ka yi ta tafiya ne so da tunani wace ka gani kuma bayan naman laye akwai namun kadiya haka namun suna ana sai da shi ba a sai da shi shi ma saboda shigen daga fata ne yau duka fata da lamun suke Allah ya kama wannan ƙarshen zamanin fata dala arba'in dala hamsin a ujirin lafi to ka gani to shi yasa wanda yake da halin yin layyayi layya dama ce Allah ya baka muna fahimta baka sani ba shekara mai zuwa ma ta kila ba da kai ba za a yi ko to Allah ya samu cika da imani sannan akwai nau'in sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani na biyu ai an ta'ti ko ta'ti mubayyana likitabillahi ta'ala ta zo tana mai bayanin alqur'ani mun gane kamar inda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sabkan muka da alqur'ani dan ka bayyana ma mutane abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukan musu na nami na shiriyarka shi yasa Allah ya ce wa najmi idza harama dalla sahibukum wa ma gawa to a ƙarshen wannan ne sai malumai suke cewa kamar da zamu zamu muji bayani shakrabi akwai mujmal kamar yanzu misali Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa aqimus sala ko ai ku tsayar da sallah ko sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mana bayanin ya za a yi sallah haka ne shi ya nuna mana lokutan sallah shi ya nuna mana rakawoyin sallah shi ya nuna mana rukunnansa da sunnoninsa ko kai karshe ma aka samu wani lokaci ya hau mumbari ya yi sallah yace na yi haka ne dan ku yi koyi da ni dan ku san ya nake sallah ko yace kai ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane to kaga ai qur'ani cewa yi kawai a tsayar da sallah haka ne waye bayaninta kaga nan sunna ta zo tana bayanin alqur'ani shi yasa ba za ka taɓa yin addini ba da alqur'ani ka dole sai ka bi shirya wanda ya zo da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir muna fahimta ko sannan karar Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa mutane fala wa rabbuka al'umma ba za ku taɓa yin imani ba sai kun yi hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bainahum har sai sun sa hukuncin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan na kowa mun gane sai sun sa ka kai abin da ka gani dangance da abubuwan da ke faruwa tsakanin su duk maganganun duniya a haɗa su ta haka ce kaɗai gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حتى يحكموك فيما تزرع بينهم ثم رأيه في أنفسهم حرجا مما قدت إمام ابن كثير yake cewa aidikan mutum ya samu wani kunci a karanta ma wani hadisin ka wannan hadisin akwai tsanani to munafiki ne ko kuma a karanta wannan hadisin ka samu shakka cikin shi to kai ma munafiki ne muna fahimta a hatta yuhakimuka fima tazra bainahum wa yusallimu taslima sai sun miƙa wuya ɗari bisa ɗari ko dubu bisa dubu ko miliyan bisa miliyan mun gane ya zama na dai maganar manzo Allah ba ta da kanka a wurin bakin da aka ce wannan jawabin manzo Allah zo da shi to kai shikenan ka yi shiru mun gane hadisin isra ko aka zo aka ce ma an abubakar to fa abokinka ya shi kotani ya ce a jiya da dare ya je ya je baitul maqdis ya je kaza ya je kaza abubakar yace manzon Allah ne yace yace shi ya ga mutai ma ka da kunan kai ce wallahi na imani Allahu akbar kai as-siddiqo hukumar sai aka ranto ma sai ce to adiba ne sabanin malumai ko ba ba haka nan bane ba zo ba mu labari da mammaku da babanku cikin gida ne suke yi a babu bayani a to dan me yasa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kake son ka kwatanta da na wani bakin da aka ce ga hadisi kawai shikenan shi yasa imamu shafi yake cewa idza sahha al hadith fa huwa madhhabi in dai hadisin manzo Allah ya inganta yake to shine madhhabi na yake to kai duk inda kuka ga hadisin annabi yake to shine abin da nake kan shi ko da kuwa bin kawo shi a rubuce ba ko bin ga yi shi ba in dai na manzo Allah ne to na wani sallallahu alaihi wa sallam mun gane a to Allah ya ka albani yake sunna kan musulmi ce ba ta yin izala ba ce ba ba ta yin ɗariƙa ba ce in dai kai musulmi ne sunna to ta ka ce an gane koko to kun ga sahabbai ma hake nan Allah yake musu ba za su taɓa imani ba har sai sun sa maganan manzo Allah sallam tana sama ga ta kowa hukuncin manzon Allah ya zanta na kowa Allah ya kawo ƙarshen zamanin da za a cewa manzon Allah ya ce a ce wani ƙato ma ya ce ko kuma haka ran bane ba Allah ya kawo ƙarshen zamanin da za a ce manzon Allah ya ce mamman mu ta ce manzon Allah ya ce baban mu ya ce manzon Allah ya ce magaji na ya ce manzan Allah ce mata ta tace manzan Allah ya ce wani sakara ma budurwa ta tace ko ba ba haka nan bane ba amma su ha magabata a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai da tamka a wurin su kalli yarinyar da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam neman mazulabi ba ai ko uwar da uban suna shawara take mamma wallahi ni na yarda ko uwa ya mutu ya zama tace ta yarda ni ai manzan Allah ne ya aiko uwa da uba suna shawara ko ilayi ba ya za a yi da shi tace ita hukumancin faɗin Allah wa ma kan lil mu'min wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahu khiyarun min amri ma hukumanci Allah bai ce bai dace Allah da Annabi su hukunta abu ba kana ji fa ba Allah kaɗai ba Allah da Annabi su hukunta abu wani kazani ya ce na da wani ra'ayin sabanin wannan koko Allah ce ai gargadi ga wanda suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai samu su an tusibahu fitna kan wata fitna ta same su shine aw shi wa ma azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ɗaya daga cikin malumai ce azaba mai radadi shine Allah ya gafalar da zuciyar mutum ma baki ɗaya daga abin da ya shafi lamarin addini ko tsoron shi to kaga ai mun shigo wannan zamanin ko musulmi ya san aikin da yake haramun ne ko amma sun da shinkafa shi suna cike sai ce a to kuma wala abin da yi a dai lallaba muna ta dai fata Allah shirye mu ka Allah ya shirye ka shirya Allah ta gama zoma ko kuma haka nan bane ba tunda ka san haramun ne mutum na kale kale mutum na aiki gidan giya ko na tuka motar giya wai sai ce a mai ada kamayya menene shirya dama mene ne shirya daman ai ya haraka man haraka anni wa ya haya man anni an yi wa'azi an ce yin lido ba kyau shan taba babu kyau shan shisha babu kyau ai aski a kwashe albarkar na a kwashe sanan albarkaran babu kyau a take wando babu kyau koko to wancan ya bari kai baka bari ba sai ka ce amma ni sai ka ce kuma kuna jiran lokaci lokaci guda kake jira lokacin mutuwa mun gane ko yanzu kadiba yana daga cikin fitina wanda ta samu wannan al'umma shine fitinar wannan yara yan komedi kun ga yan komedi yanzu sun ta san mahallakar da matasa kuma an zira musu ido mun gane kusan kana kallo duk abin da suke ba wanda yake ce musu dangi kuka yi kaza ko ku bar kaza san da ni iskanci ba komi ba ne ba suna runguma 'yan mata suna ƙarya suna wasa da addini suna izini da addini suna wasa da arni suna koya matsayin mutane raye-raye da ma zinace-zinace da bijire mai yara uwayensu yanzu ka kalla ji yaran nan mafi yawancinsu da ke kome din nan tsakaninka da Allah kai musamman matan ka san ba da izinin uwayensu ba suke wani uba ne zai ta kuɗe shi wani ƙasar banza ya rinƙa rungumarsa ko ko ba haka nan bane ba me ma ake samu cikin komedin ka kalle su mafi yawancin masu komedin ma yunwa gare su musamman namu na nan ko ko ba haka nan bane ba kwanan nan na ga wanda daga cikin su ya zo wani wuri ya tara ɗan da kwalle ha ake ba ma ɗan jami'a bane ba ana iwace iwace an kawo mace ana rawa ya rungume iyan mutane ana rawa ana taɓi kuma duka wannan daidai ne ba kuma ba wanda zai cewa abin da suka yi ba daidai bane ba kai su suna kallon aikin da suke ma mai kyau ne ko ko ba haka nan bane ba dan Allah wannan yaran da suke komedin nan marasa kyau akwai ma mai kyau da mun cikin komedin hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko hadisi Abu Dawud wanda Imam Albani ya inganta shi annabi ya ce wailul lahu azaba balin azaba ya tabbata gare shi ya kara ya kara wane ne annabi ya ce shine wanda zai shirya labari ko ya zo cikin labari ya sa ƙarya kawai don ya ba mutane dariya komedi ne ne kake wai kai kawai aikin ka ba mutane dariya saboda Allah ya ibe ma albarka ko ka ba kawai ka sai ka nemi sana'a ƙaso da kai wai kai kai kawai ka zo kai aikin ka ba mutane to cikin ban dariya kai ƙarya kuma kai saban Allah to uwayen wannan yaran su sani wallahi tallahi sun ba da gudunmuwa wurin lalacewa da wurin lalata tarbiyyar iyan mutane kuma wallahi duk su shirya bayanin da za su yi ma Allah uwaye ku sani ku masu ciwo ne kuma ciwon da kuke Allah zai tambaye ku game da shi ku shirya amsa da za ku ba shi ranar tashin kiyama ba wanda ya mutu magana ko ka ba haka bane ba kowa ya san abin da suke bai da kyau kowa ya sani wani lokaci har izini suke da addini har wasa suke da aini har wasa suke da sallah ko to ya kamata duk wani wanda ke da iko kan irin wannan abubuwan ya gwada ikon shi a nan wurin al'umma suna ta lalacewa yanzu har cikin gidaje za su gani mata kana zama da mata ka tace wani ƙato na burge ta tun da kai budu ne ko ba ba haka nan bane ba ai sai ki bi shi kawai haka ne ko ba haka nan bane ba wallahi uwaye ku tashi da kwanan da kuke ku kuma masu komedin ku ji tsoron Allah kwanakin ta an muku nasiha ko to ballar ta ku ƙara ƙaruwa ne take yi dan haka yanzu an kusa zuwa inda za a yi muku irin lafazin da kuke so ko ko ba haka nan bane ba ana wa'azi amma ballar sai ƙara ƙaruwa take kwanakin ta har aka ce wai a rinka taimaka ma cikin ku wai wani da kuɗi wai ya tafi wurin wata gasa kai ne hoce ga daga kuma haka samu wani saboda yana da bakin uwa ya tura a to ka taimaka Allah yake wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ko ba haka nan bane ba wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan sai kace da wanda yake ba an kokowa kudin shi kuwa ya san kokowa irin da wanda ake samu sanan ba daidai bace ba ko ba haka nan bane ba amma kai ana kageyi ala ruwa na ya bada miliyan kaza ni ina tsoron mahaji ya ba ake haji ba dan in Allah ya karba yake hali shi zai wahala yanzu yana raba mu wasu kasta kuɗi ko ko ba haka bane ba kai mala ana raban kare shi kuma ko masallaci bai da Allah shi yadda mu Allah ya shirye da mu da su ba sai kaya kuma ga abin da muka musu ba haushi suke ba mu sai dai muna so ne su gyara eh ba wanda muke ba mu haushi ma kaga wani bayanin na ja haushi ba manuwa mu bace ka ja haushi manufanmu shi ne ya za a ka ya za a kai ma ka gyara ka ba da gudunmuwa ka wurin lalata al'umma muna fahimta ko akwai sauran lokaci sannan hallau kuma daga cikin aikin da suna take yi tana tafsirul am ko kuma na misali wani aya alkur'ani ya zo sai hukunci wanda yake umuni baki daya misali Allah subhanahu wataala ya ce yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil untayn ko Allah subhanahu wataala ya yi hukunci akan mu shine ne duk mutunan da ya mutu ni za a bashi abin da ya bari za a ba namiji kaso biyu cikin abin da ya bari a ba mace a ba mace kaso ɗaya ko amma karara hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa su annabawa la nura su ma tarakna sadaqa annabi yace ba a gada abin da suka bari abin da suka bari sadaka ne mun gane to amma da yanka dauko wannan aya ka ce banda manzon Allah kenan hashi za a yi mun da kai suna haɗu da su koko ana gane ma sannan wattaqidul mutlaq sannan sunna daga cikin eh me ake cewa aikin da take hallau wani nasin sai ya zo a sake mun gane sunna sai ta kayyade ta ce ga abin da yake ni ga abin da yake ni ga abin da yake ni misali a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ke bayanin dangance da mutum yayi wasiya kaza kaza kaza ko in aka zo da banza da sai Allah yake min ba'du wasiyatin yusa biha aw dayn ko kenan in aka zo in mutum yayi wata wasiya a gabatar da wasiya ko kuma ni ko kuma bashin da ake bin shi ko amma karara sai sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta zo sai bayani kamar da zamu za cikin karatun na akamu jina'i take cewa ba a wasiya ga abin da yake sulisi ne na dukiya mun gane ko amma ayar da ta zo ta ce bakin wasiya wasiya aka ce gaba ɗaya ko amma suna sai ta zo ta yi sai ta tsaye wannan ne muna fahimta ko shi ya mala ita sunna da banci sannan hallau daga cikin abubuwan da sunna take tana taulihi na wasu ayoyi wanda suke da wani iskali ta yadda illa ka za a barka da shi ba za ka taɓa fahimta ba misali kamar yadda imam bukhari ya rawaito hadisi Abdullahi bin Mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda yace lokacin da wannan aya ta sauka alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allahu akbar Allah ka samu daga cikin Allah yace kaga alladina amanu wanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kuma ba su haɗa imanin su da zalunci ba Allah ce ulaika lahumul amn Allah ce kaga wannan suna cikin aminci suna cikin tabbas suna cikin garanti da za su samu rahama Allah insha Allah wa hum muhtadun kuma wannan sune shiryayyu muna fahimta sai sahabbai suka kwashi ne suka ce ya rasulullah akwai matsala ayar nan haka yake ho wanda bai zalunci ba to cikin wane ne ma wanda bai zalunci kanshi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ai ayan nan ba abin da take nihi ba kenan ba ku yi kuma Allah hakim ya ce madan shi ba ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim muna fahimta to ai kaga sahabbai ga abin da suka fahimta ko to duk ya lalace ka ka kai su koko ko gobi ne kai ka san su ne asalin fa'ida ga laraba ko a zuwa ga mu gobara laraba ne wai a kai wani hada insha Allah ka ji tsoron Allah aka suka ce ko to ba mu sani ba mu dai suna sai sun ba mu tarihi to kun ga a nan wurin ayan nan sahabbai ba su fahimci ni take jiki ba ko sai da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani to hallau zaka samu wata aya sai ka ji ayan nan kai yanzu nan da da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yake cewa eh in kaga wanda suke eh ai da makaranta wa muhtamatun na umul kitab wa fa amma allazina fi qulubihim zaghun ko sai yake su wane ne yake su ne yan bid'a misali su ne mutanen da aka ce a ƙaurace ma sai ka zo ka karanta wata aya alharabci sai ka yi ta tunanin to misali Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum hatta ta'lamu to wannan aya ne take nufi a an ce ya ku wanda suka yi imani kada ku je sallah kuna cikin maye ku bari haske su in ya sake ku sai ku yi sallah ya take ni kenan a an da ciki yaran ciki malam to kawai dai su halaka ne banda lokacin sallah to ha amma sai aka samu ayar gaba da kuma nasoshi na hadisai ko da suka zo suna bayanin kan cewa da abin da ke gudanar da kullum mutum kamar ko da abin da ke sa mai giya ne ko kuma haramun ne ko muna fahimta ko to wannan kun ga yana daga cikin aikin da sunna take ta bayyanar da irin wannan abubuwan sannan yana daga cikin aikin sunna tana zauwa da wasu sabon hukunce-hukunce ko kuma ƙari akan wasu hukunce-hukunce wanda alkur'ani ya zo da su ko kuma wanda alkur'ani ya yi shiru a kansu. Mun gane ko? Shi yasa za ka ga magabata in aka tambaye su menene hukuncin kaza ko sahabbai ne. Mun gane abin da ya zo kusa a bakinsu suke badawa, aya ko hadisi. Mun gane? abin da ya zo kusa suke badawa aya ko hadisi ba ba ba su ce a su kawo su ce su ce a in aka tambaya dole aya za ka badawa a in dai hadisi ya tabbata ko to daidai yake da aya mun gane in hadisi yake ka ayi abu to ba ai shi yasa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe shi ina muku kashedi kan wani ya kishin gida a saman kujerar shi ko kamar wa kamar mutuka yace kai duka hadisan nan ƙarya ce mu kawai za mu aiki shi da yake ma ya san yana aiki da wasu hadisan ko baka ga halimanci ba yake haka mu hannu ke cikin sallah to ga wannan ai ba ya sauka daga saman kallaye kamar wa'annan 'yan kaduna na kirki wanda suka yanka kare suka ci suka ce masa suka yin ya isa so su yi muƙabala wa yake cin kare haramun ne mun gane aikin ƙur'ani ya haramta cin kare ne bai haramta ba suka ce ƙur'ani ta sura guda ce ba wani inda aka ce sura kaza ce kuma ƙur'ani ruwaya guda ce to kaga wannan su ne bare 'yan ƙara kasu shi wannan tashi tana da ni to sunna tana zauwa da ni da wasu hukunce-hukunce ƙari ko kuma wanda alkur'ani ya yi shiru akan wasu nau'in ne hukunce-hukunce yanzu misali in ka zo abin da ya shafi an ne ayin da ta zo ta ce hore mas umma hatukun ko wa banatukum mutanen da aka zana misali yanzu aya ta yi bayanin cewa haramun ne ka al'umman mun matarka a ban gane ba ta yi bayani ta ce haramun ne ka almuka kaka cewa dai ka yi mammaka ko da iyanka da kallon mammaka maza da kallon mammaka mata haka ne to yanzu ba wanda ya ce haramun ne ka almi ka almi matan mammaka Aha, to ba wanda ya hana ka armini, sarkuwarka, amma hadita annan Muhammad Salam ya zo ya yi, ya zo ya hana. Ko ka almuka kaka, mun gane, da irin hukunce-hukunce da dama wanda na eh, eh, al'umma haɗin, kaka ke nake sai, kaka ha. da za ku mula ku wanda da kuka da kuka karbo kage da yan kalaka to sun ce kage ni go a to suna da dama shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala shi man ya rasula faqad ata Allah duk wanda yayi ma Allah subhanahu duk wanda yayi ma manzo Allah da su babu shakka ya yi ma Allah da'a ne Allah ya ce wa man tawalla wanda ya biya baya kama arsalnaka alaihim hafiza ba ma'a lokaci yayi Allah ya ce ba a aiko ka dan misali ka ce dole sai sun bi abin da ka zo da su ba to kun ga wannan su ne suna daga cikin masadur tashari kenan alqur'ani da ni da kuma sunna annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم قرر الله كما أن محمد صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى لصورا سليم إذن كنشان كنشان داما عالم عن القرآن جهدت أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda suke nuna bin annabi ne kaɗai shirya muna fahimta ko to Allah ya dace da mu akwai wata tambaya dangance da abin da ya shahi sa alkur'ani ko kuma daga alkur'ani muna fahimta ko wai shin yana da asali a cikin addini ko kuma bai da asali ni da nayi iya bincike ma yadda wasu daga cikin malamai suka nuna cewa yankunan nan namu ne ma aka san da wannan tarkata mun gani sai na ce to alaga hasa malam ni zaka cewa da gace da wannan labarin sai ce to abinda yankin kule kadai ake yin shi ma an san shi cikin addini muna fahimta yana cewa da gace da sa alqur'ani da ake sa alqur'ani ba shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane ba shi yasa zaka ga ahli sunna ba su cikin wannan shirman ba su cikin wannan tarkatan da wannan hayaniya sa qur'ani ko daga qur'ani ba karantarwar manzon Allah bace ba Allah ya sarkar da alqur'ani ne dan ayi imani da shi dan a karanta shi dan ayi aiki da shi kuna fahimta ko a duk da zaka samu wasu daga cikin nau'ikan sa qur'anin da ake ma akwai bokanci a ciki duk wanda ya san irin wannan abubuwan kuma yayi ya sani kamar da muka yi bayani cikin tafsiri wannan yana daga cikin miyagun al'adodi da al'umma suka tsinci ni suka tsinci kansu ya kai mutane suna tsoron alƙur'ani ba ubangijin alƙur'ani ba mun gani sai a ce an sa ƙur'ani sai mutum ya bi tsoro ƙur'ani dama yana cutarwa ne littafi ne fa shi ƙur'anin ma shi da kanshi in ka saba mai ubangijin da ya saukar da shi ne zai kama ka so menene wani abu abinda ake so a gina ma mutane su ji tsoron Allah muna fahimta ko shi yasa duk wanda kaga ya hito yana daga alqur'ani ko ayi abu a ce a sa alqur'ani to babu shakka wani abu ne can wanda shi ya san inda ya samu kayan shi amma ba addinin manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ne ke yin wannan muna fahimta ko Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu akan shirya annabin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda dazu abin shakuri ke ce mana wai wani wuri ne aka yi sata da aka yi sata sai aka sa alkur'ani da aka sa alkur'ani sai aka yi kwana uku ba a maido abin ba wani yanzu sai aka ce to tun da an sa alkur'ani kwana uku ba a maido ba don haka za a sa laya to kenan kage yanzu ana son a nuna ma layi tashi alkur'ani ko kuma haka nan bane ba to shi yasa ahadu sunna ɗan ciwa-ciwa daga cikinku wallahi ku ji tsoron Allah kar ku ɗauko abin da ba karantarwar manzon Allah bane ba saboda al'umma suna bibiya ku saboda maslahar ku ta shinkafar ku ku halakar da al'umma ko ba haka nan bane ba ko kuma mutane duk wanda ya zo muka abu ba tare da dalili ba sai kuma rashin kunya ku ce Allah ya hata malan tare da dukkan girmamawa nan ba mu tare da kai muna fahimta ko Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu baki daya to ina ji za mu ba da tambaya guda akwai wata tambaya amma ita muna iya barin ta har sati mai zawa saboda wanda kenan in akwai tambaya guda ɗaya sai mu amsa insha Allah ta'ala saboda lokaci akwai sanarwa insha Allah ta'ala za mu fara karatun ahkamul jana'iz a ranar dimansh wannan mai zawa dimansh da san ne ne tuwa ko kenan za mu fara karatun littafin ahkamul jana'iz letuwa mai 2026 insha Allah ta'ala a nan cikin makarantarmu inda muke karatun inda muka karanta littafin sifatu sala da yake mun sauke sifatu sala to za mu ci gaba da hakamun jana'iz insha Allah ta'ala kamar yadda nan da muka ida aqidatul atfal muka sa usul sunna muna fahimta ko to insha Allah ta'ala kenan yana da kyau kowa ya nemo littafin domin mu zo mu auhana gaba daya amma mu sani ho babu karatu sai aiki da karatu ba a zawa a sauke littafi da kai a zo sallar ka har yanzu babu canji ko ba haka nan bane ba dan ni in ma wata kila na ganka gaba na za ka iya ka bana haushi fi sabila ko in ce ko ma baya dan ba taron mutane ba ake so babu aiki da karatu ko ko ba haka nan bane ba ya zama kana zuwa da karatu to kuma aka yi karatu kana yi tana aiki da karatu Allah ya shirye da mu shi kenan ko ko akwai tambayar gida Na'am wa alaikum salam kaji ɗaya ko wannan shi fa daga kawai shi ko amma tambaya ke ni ake nihi da a sa alkur'ani ko a daga alkur'ani kare ni ko to yanzu dan Allah ya dace ta ce wannan abin addini ne ko ko ba haka nan bane ba abinda ake nihi wai da a sa alkur'ani shine in an yi wata sata ko kariya ka aje kayan gonar ko wani yayi gaba da su ko kun zo kuna wata garzama wai a ce a zo a sa alqur'ani wai qur'ani yake wanda ba da gaskiya cikin ku to sun tsana da amma Allah ba ya tije ba ko ko ba haka bane ai sun tsana Allah ya zai mishi albarka wanda bai da gaskiya ko ko in barawa ne haka Allah ya yi to mi ne da kuma a zo a kada kawo wani sabon hukunci wanda Allah bai zo da shi ba to haka daga qur'ani da ake muna fahimta ko ai yanzu ka gane ne ne ko in kuma baka gane ba ya an tashi akwai mutanen mu nan sai ka tambaye su zan fahimta to kai ma ya an tashi kai shi ma yana tambaya duk wai mu gane abu fa ba addini bane ba ha kiran an ci akwai garuruwan abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada ko kule kuma Allah ya yi mana Allah ya guda mana gaskiya ya ba mu ikon gunta ya guda mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata dukkanin mu muna da bukatoci mabambanta Allah ka san mu ka san bukatocin ya Allah ka biya mana ya Allah ka dukkanin mu muna da damuwoyi daban-daban ba mu yayi damuwa sai ka ya Allah ka yayi mana duk abin da ke damu ya Allah muna roƙon ka zuciyoyin mu ka tsarkake su da muna hicci da riya ya Allah muna roƙon ka kai gafara ga iyayen mu da malumman mu da sauran al'umman musulmi ba ki daya ya Allah duk musulmin da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yi musu rahama ya Allah in ta mutuwa ta zo ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kawunci da kawurai ya Allah muna roƙonka duk musulman da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka san shi ka san bukatocin shi ya Allah ka biya mishi bukatocin shi ka yaye mai damuwoyin shi ya Allah duk wanda burin shi shine ya kama musulunci ko musulmai cikas ta kowace hanya ya Allah ina shi wa ka shirye da shi in kuma bai shirya Allah muna roƙonka ka yi mana maganin shi dan uwa a gurguje a yi hakuri akwai wani tunatarwa mai mahimmanci musamman wanda suke suke wasu abubuwa daga cikin an kira ni ba ɗaya ba biyu ba wasu suna kiran mutane su yi ƙarya muna fahimta ko su ce wai ni ne ina buƙatar taimako wani ma da ya ƙarye da ma muka bincika mace ce ta kira ta ce wai har ƙarya sai wai mun mata ta mutu ana neman taimako a yi wani abu to ka ga duka wannan abubuwa ne wanda ba su kamata ba mutane ko su kira su ce to masu kokari kenan wanda suke bincikawa ai wasu ba ma bincikawa ba suke koko sai mutum ya ta jiran ka ka kira shi ka yi maula wani shi ka zo ka yi rukuni ka yi godiya kuma kai baka zo ba ko kuma haka da bane ba sai ka sai da aka ba kyauta jira ake ka zo ka yi rukuni ko su jira ka yi godiya tunda eh nima nan mai sai inda suka yi yanzu da na bibiya mutum uku suka kira ni to cikin wanda muka kama uku sauran maza ne gudan mace ne wannan ta ƙarshen mace ce to me yaji ba haka in kuma mutum bai bari bai ci gaba da yi bai sani akwai hanyoyi da za a iya bi a kamo shi har cikin ɗakin goshi ƙwarai da gaske kenan ka bari ka ji tsoron Allah ka bari sannan da cikin gurufa ilmu na wasu wanda ake tura karatu suka akwai mata mafi yawanci mata da kuma wasu maza wanda suke ɗaukar lambobin mutane su aika musu hotunan su ko su ce su taimake su ko su ce su yi kaza su yi kaza ku ji tsoron Allah ku bari muna fahimta ko har wani ya ba da shawara in za kai ba makawa to ka nemi shugabannin gurufa ilmana maimakon ka cire lambar mutum cikin gurufa baka san wane ne shi ba ko ko ba haka nan bane ba kinan duka wannan gargadi ne zuwa gare mu gare su gaba ki mu ji tsoron Allah mu bari ka sani duk abin da Allah bai kaddara ka same shi ba da hanyar da zaka yi wallahi ba za ka same shi ba kuma duk abin da Allah ya kaddara banka ne bahaushe ce rabon kwado baya hawa sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته